الحمد لله الحمد لله على كل حال وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين فصلوات الله وسلامه على من كان الآباء والأمهات والأجساد والأموال له فداء المرسل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآله وأصحابه وأتباعه ومحبيه إلى يوم الحساب والجزاء على الأعمال والأقوال أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن من يهاجمون النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهلون من هو بل يعرفونه حقا كما قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون وقال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ولا شك أنهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم وهم يهاجمون حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق ولا شك أن إعلان المسلمين بالتوحيد أزعج الكفار والمشركين ورأوا أن ثمة معتقد يهدد معتقداتهم الموروثة التي عشعشت في عقولهم ويهدد مصالحهم العامة التي بنيت على تلك المعتقدات الباطلة لذا انتصب المشركون لعداوة الرسول صلى الله عليه وسلم ومقاومة دعوته وإلحاق صنوف الأذى به وأتباعه وسنة الله الماضية أن يخرج لكل نبي عدوا من المجرمين يقاوم دعوته ويحاربها كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون معاشر المسلمين وبما أن دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم باقية ما بقي الليل والنهار ومتجددة مع كل إشراقة شمس فليس من الغريب أن يكون عدو هذا النبي الكريم ممتد أيضا ومستمر فإن كان لهذه الأمة عدوا في زماننا هذا فمن يمكن أن يكون غير الغربيين والكفار أخزاهم الله وهتك سترهم وفضح أمرهم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر عباد الله فقد ساهم المفكرون الأوروبيون وغيرهم في تحويل الإسلام إلى دين كريه بغيض لدى الأمة لدى العامة منذ الأعوام الماضية لكي تحتفظ أوروبا بابتعادها عن الوقوع تحت سيطرة القوة الأخلاقية والفكرية للدين الإسلامي ولكنهم كما قال الله تعالى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين وقال يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون إن من المشكلات الحقيقية التي تعانيه الكفار الأوروبيون هو عدم القدرة على إيقاف نمو الإسلام وانتشاره وأن الإسلام ينمو في كل ظروف ومع كل ضغوط وفي كل عصور وربما على حساب الأوروبا نفسها إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون وإن الخوف من قوة الإسلام المحركة شكلت الدفاع والصراع شكلت الدفاع والصراع والمشاجرة وهكذا الفتوحات الإسلامية التي أتاحت للبشرية التعرف على الإسلام ومباشرته أرغمت الكفار على مدى التاريخ وقد هاجموا الدين بتطوير مشروع الألمانية من فصل الدين عن الدولة للقضاء على الإسلام كما اتهموا الأمة الإسلامية بأنها أمة عاطفية إساءة للأمة الإسلامية وتشويها لصورتها وإن من أسباب عداوة الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء بنظام سياسي وفكر متكامل ينازع نظامهم الأساسي وكذلك في طرق التنظيم والإدارة وفي العلاقات الاجتماعية والاقتصادية التي بنوها هم على الظلم والتعدي والتطرف والأنانية وغيرها فالعداوة لم تزل ولا تزال إلى قيام الساعة قال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون رواه مسلم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وآله وصحبه والتابعين أما بعد فيا عباد الله فبعد هذا المشوار الطويل فالمطلوب منا شدة التمسك بهديه صلى الله عليه وسلم قلبا وتقالبا والاقتداء بسنته ظاهرا وباطنا وصرف جميع الممتلكات من الأموال والأوقات والأنفس وكل ثمين في الدفاع عنه ونشر سنته والذب عنه ثم الصلاة والسلام عليه من أفضل القربات اللهم صل وسلم وبارك وانعم على خير خلقك محمد صلى الله عليه واله وسلم lalle godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tsare mu daga sharrin kawunanmu da munanan ayyuka duk wanda Allah ya shiryatar babu wanda ya sai batar da shi hakanan duk wanda Allah ya batar babu wanda ya sai shiryatar da shi ina shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya ina shaida lalle annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bawansa ne ko manzansa ne tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutanen gidansa da sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkinsu da kyautatawa har ya zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka ya ‘yan uwana musulmi wannan juma'a ta mu yau muna goma sha uku ga watan rabi'ul awwal hijiran ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga garin maka zuwa birnin madina a yau tana da shekara 1442 a ƙidayen miladiya yau muna 30 ga watan goma shekara ta 2020 daidai wannan khutuba tamu na tabbatar ko da ba a ce ga abin da khutuban za ta magana a kai ba duk wani musulmi wanda yake farke wanda yake a raye bai mace ba kuma bai yi bacci ba ya tabbatar da cewa duk wani rayayyen limami shi kuma dole ya kuɗuba a kan kare mutuncin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama duk da kasancewar ababen da ya kamata a tsokaci a kansu a waɗannan 'yan kwanaki suna da yawa matuƙa akwai ababe da suka faru a waɗannan 'yan tsakankanin kwanaki na daga irin zanga-zanga da aka yi a wannan ƙasa ko in ce mafi yawa daga cikin jihohin wannan ƙasa wanda hakan ya bayin zuwa ga yin bore ga gwamnati wannan babu shakka bigire ne da ya kamata a tattauna a kai a faɗi aibin hakan a shar'ance kuma tsoratar da musulmi akan kutsa kai cikin irin wannan fitina da bala'i hakanan cikin ababen da ya kamata a yi magana a kai fashi da rushe taskoki na abinci da arziki da dukiyoyi na gwamnati a je a kwasa ana ganin an kwashe ganima a ci ana ganin an ci halal shi ma wannan tabbas yana da bukatun a bayani a kansa a nuna haramcinsa a nuna duk wanda ya ci wannan abin da ya kwasa ya ci haramun bai ci akan haƙi ba sannan cikin ababen da lalle ya kamata a yi magana a kansa waɗannan 'yan kwanaki ya kamata a yi magana akan yadda gwamnatoci kuma suka taskace abinci a daidai lokacin da mutane suke cikin yunwa suke cikin halin ni'iyasu suke cikin halin kakanikayi amma sto-sto da saskoki na abinci su kuma suna nan cike da abinci wai ana kirdadan waɗansu lokuta ko kuma waɗansu shabuhohi da waɗansu hukumomi ke badawa shi ma ya kamata a yi bayanin wannan da irin haɗarin da hakan zai jefa al'umma wanda ga ɗaya daga ciki ya faru yanzu hakanan cikin ababen da ya kamata a ce an yi magana waɗannan 'yan kwanaki inda lokaci ya bada shi ne irin bukunkuna da waɗansu al'umma musulmi suke yi a yau da sunan maulidin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda a zahirinsa ya yi kama da irin bukunkunan da kiristoci suke yi saboda haihuwan annabi isa wanda suke kiran shi kirsimeti to shi ma wannan ya kamata a yi bayaninsa a wannan gaba to sannan wannan kalubale da ya fuskanto al'umman duniya a gabaki daya wanda kuma duk ya fi waɗannan abubuwan da na kawo haɗari shine taɓan mutuncin manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babu shakka taɓan mutuncin manzan allah sallallahu alaihi wa sallama babu bala'in da ya kai shi nauyi a duniya babu abin da zai motsa zuciyar mummuni babu abin da zai shigar da damuwa da kunci ga al'umman musulmi kamar a ce yau ga wani hatsabibi wani algungumi ya zo ya taɓa mutuncin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk da kasancewan idan daraja ta riga ta ɗaukaka suka baya ƙasƙantar da ita annabi sallallahu alaihi wa sallama ya wajaba mu bashi kariya alhalin dama can Allah ya riga ya bashi kariya ya wajaba mu bayyana kimarsa da darajojinsa alhalin dama can kimansa da darajojinsa sun riga sun gabata daga Allah subhanahu wataala ya wajaba mu ɗaukaka matsayinsa alhalin ya ɗaukaka a sama ya ɗaukaka a ƙasa ya ɗaukaka a jiya ya ɗaukaka a yau gobe yana nan ɗaukakakke a ranar tashin alkiyama shine sayyidul awwalina wal akhirina babu makawa mu tallata shiriyan annabi sallallahu alaihi sallama a waɗannan 'yan tsakankani domin a duk lokacin da hari ta fuskanto wani babba to a lokacin nan kuma ya kamata a fito da shiriyansa ce dai irin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hakanan a daidai wannan lokaci ya kamata mu kawo bayanai waɗanda za su tsoratar su razanar su firgitar da maƙiya Allah waɗanda suke sokan annabi sallallahu alaihi wasallama suke takon saƙa da shi hakanan ya wajaba mu tsaye da hujja ga jahilai mu tsaye da hujja ga rafkanannu mu tsaye da hujja ga matattu waɗanda ba su san kowane ne manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba hakanan kuma ya wajaba mu fito ƙarara mu la'anci mi Allah wadai mu kai tsinuwanmu ga duk wanda ya fito yana kai hari ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana masa zagon ƙasa yana neman ya taɗe da awarsa yana neman ya ɓata wancan daraja da kima da Allah subhanahu wa ta'ala yi masa bi abi huwa wa ummi salawatullahi wa salamuhu alaihi da aka ya'yan uwa musulmi kenan babu makawa al'umman musulmi ta miƙe tsaye ta ƙara fito da wane ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallama menene shiriyarsa menene kimansa waɗansu sun ɗauka idan suka yi zanga-zanga shi kenan sun ba da haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam haƙƙin manzan Allah ya fi gaban zanga-zanga zanga-zanga wata aba ce wacce tana iya zuwa da waɗansu sharrora daban-daban masu zanga-zanga akwai yiwuwan ma wani bai sallan asubahi ba a wannan yinin amma kuma ya fito yana zanga-zangan kare annabi wani cika da warwara akwai wanda yake ɗazu-ɗazun nan ya gama saba ma annabin amma kuma wai yanzu ya zo yana ikirari yana riya cewa wai zai kare annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to ala ayi hal abin da ke gaban mu dole ne mu tsaya fa mu riko da wannan annabi sallallahu alaihi wa sallama mu bi shiriyansa mu bi shi sau da kafa mu kuma zuzuta da'awarsa mai karfi ya kawo karfinsa domin a ba annabi kariya a kuma yada shiriyansa a kuma yi da'awa zuwa ga addininsa mai dukiya ya fito da dukiyarsa mai wayau ya fito da wayansa mai ƙarfi ya fito da ƙarfinsa mai ƙuruciya ya fito da ƙuruciyarsa dattawa su fito da dattakunsu tun daga jariranmu da ƙananan yaranmu da matasanmu mazanmu da matanmu babu wanda Allah ya halice shi banza kowa akwai irin gudunmuwan da zai kawo a haɗa ƙarfe da ƙarfi mu taru mu cincida manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama mu cincida da'awarsa mu yada shiryansa mu da'awa zuwa ga addininsa domin manzan Allah sallallahu alaihi sallama da sakon da Allah ya masa su zauna lafiya ko da ko hakan zai bayu zuwa ga mu jinin mu ya zafai ko da hakan zai bayu zuwa ga mu dukiyoyin mu su salwanta ko da za mu rasa komin ɗanɗanin daɗin da muke ɗanɗanawa mu rasa shi saboda gangan jikin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kubuta da da'awansa ya wajaba akan mu mu ba da irin wannan kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a iya nazarin mu akwai waɗansu abubuwa ko mu ce kaɗan daga cikin abubuwa waɗanda suka taimaka ma kafiran duniya suke yawan kai hari ga annabi sallallahu alaihi wa sallama su soke shi si zane-zane su ce wannan shine annabi si wane ne si wane ne si wane ne idan ba manta ba a shekarun baya can an samu kasan denmark ta zagi annabi sallallahu alaihi wa sallama tsinon allah ya tabbata akan denmark haka nan an sami norway kasan norway ta soki darajar annabi sallallahu alaihi wa sallama tsinon allah ya tabbata ga kasan norway hakanan a Najeriya in ba ku manta ba shekaru baya can an samu wata hatsabibiya waɗansu a shararai kafirai mutanen banza suka zo za su yi taron wai fitar da sarauniyan kyau a Najeriya cikinsu har suke cawai ko da annabi mu bi abi huwa min salawatullahi wa salamu alaihi ya fito shi ma zai je zaɓo ta yarinya daga ciki qatalahumullahu Allah ya tsine musu su ma sun soki darajar annabi sallallahu alaihi wasallama to daga baya-bayan nan kamar sati biyu da gabata ga duk mai bibiyan harkoki na duniya ya san abin da ya faru a ƙasan faransa an sami wani malami shaidanin malami wanda ya zane na katun ya fito ya bayyana maɗalibansa cewa wannan shine hoton annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aka samu jajartattun matasa matasa masu kwaɗayin allah masu kwaɗayin gidan lahira waɗanda Allah ke cikin zuciyarsu da yawa suka zaga suka laɓaɓa suka kama wannan kafiri suka danne shi suka yanka Allah ya gafarta mu Allah ya saka mu wannan matashi ɗan kasance ne da alkhairi ya kashe wannan kafiri duk da kasancen shi ma daga baya sun kashe shi to daga lokacin nan ne sai ƙasan faransa kwanta da kwarkwatanta a ƙarƙashin ashirarin shugabanta emmanuel macron ya fito yana ikirarin cewa mu fa ba za mu daina sukan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ba ba kuma za mu ji kaikayi da damuwa duk mun yi hakan ba kuma wanda ma bai yi da yawan ba to muna goyon bayan shi muna ƙara jaddada gudunmuwanmu da goyon bayan mu gare shi ya fito ya faɗi kalmomi na kafirci kalmomi masu motsa zukatan mummunai daga nan kuma duk wani musulmi na duniya ya ji ba daɗi duk wani musulmi na duniya ya zaro takobinsa ya zara asarimul maslul ta zama zararriyar takobi a lashacin rasul ga duk mai sukan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to idan ka tsaya kai dubi da kyau ka sa maduban dubarudu ka tsaya kai dubi da kyau wai me yasa kafirai suke yawan kai hari ga annabi sallallahu alaihi wa sallama me yasa ya zama musu kikikaka me yasa hankalin shi ke tashi akan annabi sallallahu alaihi wa sallama to ga waɗansu abubuwa kaman guda tara waɗanda su ne a nan kurkusa kuma a gurguje muke fahimtar cewa su suka taimaka ma kafiran duniya su zama sun tasa annabi sallallahu alaihi wa sallama a gaba kuma sun sanya mishi ƙahon zuƙa duk da kasancewan hakan ba zai cutar da shi da komi ba ba zai cutar da addinin shi da komi ba domin wallahu mutum nurihi walau karihal kafiro abu na farko jama'a musulmi mun sani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da tsaftatacciyar tauhidi aqida nagartacciya aqidan da bata ce Allah uku bane aqidan da bata ce Allah na ko ina ba aqidan da bata zabi halittu da bayan Allah suka ce kowanne daga cikin su Allah bane muka zaɓi Allah wanda ya daidaita a girbishin al'arshi wanda ya halicci sammai da ƙasai ya halice ne ya halice ka ya halici komi da kowa kuma ya mallake mu ya kai kuma gudanar da al'amuran duniya ga baki ɗaya muka rike shi shine abin bauta shi kadai ba shi da abokin tarayya ba shi da abokin tarayya a cikin rububiyya ba shi da abokin tarayya cikin uluhiyya ba shi da abokin tarayya cikin sunayensa da sifofinsa muka ce shi kaɗai ne abin bauta la shakka wannan aƙida nagartacciyar aƙida ce kuma ingantacciyar aƙida ta motsa zukatan kafirai ta tada musu da hankali domin su aƙidunsu an gina ta ne akan shirka da Allah ko dai ya zama dama masu bautan wuta masu bautan itaciya masu bautan saniya masu bautan rana da wata masu bautan annabawa da manzanni irin waɗanda suke bautan annabi isa da waɗanda suke bautan uzairu da makamantansu to mu kuma zo mun ce la ilaha illallah babu wani abin bauta akan cancanta da dacewa ba alfarma aka yi masa ba ba taimakonsa aka yi ba sai allah shi kaɗai ba shi da abokin tarayya la shakka wannan ya motsa zukatan kafirai sun fahimci cewa tabbas wannan zai sha bamban da manufofinsu da suke son su cimma wannan ta sanya suka dasa adawa da ƙiyayya da fito na fito da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka lashe takobin sai sun taɗe da awasa suka kuma miƙe tsaye duk wata cutarwa da baki da aiki suna sadar da ita zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama da mabiya manzan Allah bi abi ho ummi salawatullahi wa salamuhu alaihi abu na farko kenan abu na biyu shine irin yanda Allah subhanahu wata'ala ya sunnanta duk wani annabi to Allah ya sanya mishi makiya daga cikin kafirai wannan sunna ce ta Allah subhanahu wata'ala kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake faɗi a cikin alqur'ani mai girma wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin Allah ce haka nan kowane annabi sai da muka sanya mishi makiya daga cikin mujrimai shedanu a shararai wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira Allah subhanahu wataala ya isa zama mai shiryatarwa kuma ya isa zama wanda ake mai da al'amura zuwa gare shi haka nan a wata ayan Allah yana cewa wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhruf al-qawli ghurura yace kowani annabi sai da baka sanya mishi makiya cikin shedanun mutane da shedanun aljannu kamar yadda kasan akwai makiya a cikin shaidanun aljannu to haka nan yake akwai makiya a cikin shaidanun mutane kamar yadda kasan akwai makiya cikin shaidanun mutane to haka nan ake samun makiya daga cikin shaidanun aljannu kamar yadda yake kuma akwai mummune cikin mutane akwai kuma mummune cikin aljannu to wannan na daga cikin dalilan da Allah subhanahu wata'ala ya zartar a cikin ƙudurarsa cewa lalle lalle kowane annabi da manzo sai ya samu makiya daga cikin shedanun mutane da aljannu to ga kiyayyen nan kuma tana bayyana tana fitowa ƙarara daga bakunansu alhalin wa ma tukfi sudurhum akbar kad badatil baghadha'u min afwahihim wa ma tukfi sudurhum akbar abin da suka bayyana da bakunansu to abin da ke cikin zuciyarsu ya fi haka ɗaci ya fi haka zafi ya fi haka bayyana kiyayya da haɗari gare mu Allah subhanahu wata'ala ya ƙara ma annabi daraja sannan abu na uku cikin ababen da ya jawo kiyayyan kafirai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sanin su da cewa fa addinin musulunci da da'awa ta gaskiya kullum tana ƙara jaddada kullum tana ƙara jaddada da haka da'awa ce ɗorarriya ba za ta taɓa tsayawa ba duk yadda al'amura suka kai da gurɓacewa musulunci yana nan har ya zuwa lokacin da ƙarshen duniya ta zo lokacin da allah subhanahu wata'ala zai aiko wata iska wanda duk wanda ke da saurin imani a cikin zuciyarsa sai wannan iskan ta fitar da wannan imanin sai a sai ta fitar da ransa a lokacin nan duniya za ta rage a shararan mutane ne kawai shi ne ma'anar hatta a ce amurullahi al'amarin allan kenan don haka duk inda aka kai da caccanza abubuwa da gurɓata abubuwa da yakin musulmi da kashe su da ƙulla musu makirci da sharrora a ƙasa da sharrora a sama da sharrora a ciki da waje to babu yadda za a yi ko musulunci ya kai ƙarshe to amma kuma allah subhanahu wata'ala ya sanya hakan zai faru kuma kafirai sun san hakan tun da musulunci zai ɗore to su ma bari makircinsu da sharroransu da rashin mutuncinsu su ma ya dole Allah subhanahu wata'ala ya walakanta su Allah ya tona musu asiri Allah ya fallasa su Allah maɗaukan sarki ya kwance musu zani a kasuwa mun sani cewa Allah subhanahu wata'ala yana faɗin inna a atsaina kal kautsar Allah yake cewa inna a atsaina ka ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama mun baka al kautsar menene ma'anan al kautsar shine alkhairu kafir alkhairi mai yawa an ba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam alƙur'ani an ba shi manzanci an ba shi shugaban na farko da na ƙarshe an ba shi shugaban kowa ranar tashin alƙiyama an ba shi ceto mafi girma ran tashin alƙiyama an ba shi yawan al'umma an ba shi an ba shi abubuwan da Allah ba shi suna da yawa daga cikin ababen da Allah subhanahu wataala ya ba shi akwai tafkin alkausara wanda shine mafi yawan mutane suka fi sani amma alkausar ma'anarsa daga alkasaratu ne alkasaratu shine yawa wato Allah ya bashi alkhairi da albarkatu masu yawa a cikinsu akwai ruwan alkausara sai Allah ce to fa salli li rabbika wanhar godiyar da zaka yi ma Allah ita ce kai ta yawaita sallah ka tsara salloli na farilla ka tsara salloli na nafila sannan wanhar kai yanka zuwa ga Allah subhanahu wataala yankan nan na layya ne yankan nan na hadaya ne yankan nan na suna ne yanka ne na jin daɗi ne da kullum amma za a ce bismillahi wallahu akbar waɗannan ababe guda biyu su ne manya-manyan abin da Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi yana mai nuna godiyar shi ga Allah subhanahu wataala sai Allah ce inna shani'aka huwal abtar lalle wanda ke kutsa cikin mutuncinka yake zagin ka yake aibanta ka to da zagin da ya maka da kutsa cikin mutuncin da tauye ka da yake ganin yayi Allah ce huwal abtar shine tauyayye shine nakasashe shine tabadde shine hasararre wanda ba shi da kyakkyawan makoma a duniya ba shi da kyakkyawan makoma ranar tashin alkiyama abu na hudu cikin ababen da suka sabbaba adawan kafirai ga annabi sallallahu alaihi wa sallama kasancewan yadda su sauran turawa da sauran masu tunaninsu suka shirya cewa to me zai hana su fito da abin da zai ɓata addinin musulunci domin sun fahimci matukar aka bar musulunci babu soka babu ɓatanci to musulunci fa zai danne su wanda tun a ƙarni na farko musulunci ya shiga ƙasan andalus tun a shekara ta 93 bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallama musuluncin nan ya shiga ƙasan andalus ya shiga cikin ƙasashen turawa to wannan sai ya zama musu barazana kenan in ba su yi abin da za su dakushe musulunci su ɓata musulunci a cikin zukatan 'ya'yansu da jikokinsu su ɓata musulunci ga al'umman musulmin masu daina ganin ƙimin musulunci to in fa ba su yi haka ba to akwai barazana mai ƙarfi cewa musulunci zai mamaye su ko musulunci zai ɓata irin wannan miyagun ɗabi'un nasu zai zo da nashi zai ɓata irin miyagun aƙilinsu da tunaninsu zai zo da nashi to bari su yi abin da za su rika ɓata musulunci shi ne suke kiran shi islamophobia a turanci wato fito da waɗansu abuwa da za su yi ta ɓata musulunci su ta kazanta shi har musulmin su karan kansu su ji musulunci ya gundare su to ballanta na sauran kafirai sai dai mahaukatan suna can suna shirinin su kullama auqadu nara lil harbi atfa'aha Allahu yas'una fil ardi fasadan duk lokacin da suka rura wutan fitina sai Allah ya kashe suna nan suna bannan su amma yuriduna ay yaqbi'u nurallahi suna son su kashe hasken Allah alhalin wa ya'ba Allahu illa ayyutima nurahu walau karihal mushrikuna Allah ya kyamuci walau karihal kafiruna Allah ya kyamaci hakan face sai ya cika addininsa ga annabi sallallahu alaihi wasallama da mu waɗanda za mu biyo bayansa cikin dalilan da ya sanya kafirai suke fada da annabi sallallahu alaihi wasallama shine ganin cewa sun kasa dakushe ci gabansa kullum sai dai ka ji gari kaza ya musulunta kafirai kaza sun musulunta kiristoci kaza sun musulunta yahudi kaza sun musulunta mushrikai ma sun musulunta a ko'ina ne a faɗin duniya mu ma a najeriya shaida ne akan wannan muna da masu da'awa a ƙauyaku waɗanda yake gaya nan kullum musuluntar da mutane ake yi to wannan sai yana ba su tsoro sai suna ganin cewa kai dole fa su miƙe fa su dakushe kaifin musulunci shi ko abin da Allah ke cewa innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يشرون a lokuta mabambanta ma da dukiyan kafiran nemo musulunci muke ɗaukaka sai su salwantar da dukiya mai yawa suna fatan su dakushe musulunci a daidai lokacin kuma sai Allah subhanahu wataala ya haskaka zukatan waɗansu al'umma waɗanda yake dacin ba musulmin bane sai su ga to bari mu bincika mu gano ma wai menene musuluncin nan ne da aka sanya mishi kahon zuka daga lokacin nan kuma sai su gane kyan musulunci da tsaftansa da tsarkinsa da alkhairansa da albarkatunsa sai su karba addinin musulunci Allah mun gode maka abu na shida shine irin cin nasara da musulunci yake yi da buɗe garuruwa ka ji da musulunci ya fara da mutum ɗaya ne shine Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama kafin rana ta fada mutum goma sun karɓi wannan musuluncin kafin rana ta fada abubakar ya yi nana khadija ta yi aliyu ya yi abin nan zaidu ya yi wane ne ya yi usman ya yi ga sunan waɗanda suka karɓi musuluncin a sanyin safiyan addinin musulunci suna da yawa kafin shekara ɗaya mutum kaza kafin shekara goma mutum kaza kafin shekara ashirin da uku gabaki ɗaya musulunci ya mamaye ko'ina musulunci ya mamaye jiziratul arab manzan allah kuma ya ɗora nauyin shiryatar da al'umma da isar da sakon addini zuwa ga al'umma sahabbai suka shiga kwasowoyin duniya ga baki daya sai ga musulunci ya shiga kasashen asian musulunci ya shiga kasashen europe turawa kenan musulunci ya shigo kasan afirka musulunci ya mamaye ko ina ga shewa muna bagan kirji muna nuni akan cewa mu al'umman musulmi akan musuluncin nan kuma za mu iya haƙura da 'ya'yanmu da matanmu da dukiyoyinmu da gidajenmu da duk wani abin da muka mallaka akan musulunci muna shirye da mai watsi da wannan to wannan na daga cikin dalilan da ya sanya kafirai suka dasa wato ainihin adawa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin dalilai shine irin kyakkyawan tsarin da musulunci ya zo da shi a cikin al'amarin siyasa a cikin al'amarin tattalin arziki a cikin al'amarin zamantakewa da tunani da ɗabi'u da komi da komi irin tsarin da musulunci ya zo da shi idan ka auna shi da tsarin da ba na musulunci ba sai ka rena wancan tsarin sai ka gane tsari ne wancan mai hauma-hauma mai rudani mai tukka da warwara amma in ka kalli tsarin musulunci babu wani abin allah wadi a ciki babu wani abin allah a korewa a ciki sai dai abin madalla abin alasan barka abin yayi abin arka jinjina ma musulunci da haka babu abin da za mu ce musulunci sai dai mu ce jazakallahu anna khairan ya al-islam da haka addinin musulunci Allah ya saka maka da alkhairi to su kuma kafirai a daidai wannan lokaci suna ganin danni zai zo da tsarin da ya sha bamban da nasu da haka dole dai sai sun dakushe shi sannan cikin ababen da ya sanya suke fada da addinin musulunci shine akwai hasada kamar yadda Qur'ani ce hasada min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum al-haq tsaban hasada ce kawai tsaban hasada ce da kyashi da bakin rai da bakin hali da bakin zuciya da su da shi a gabaki daya irin abin da suke ma addinin musulunci kenan to shi kuma hasada ga mai rabo taki in ji hausawa sai abu na tara ita ce kaddaran Allah subhanahu wa ta'ala to a takaicen takaitawa ya jama'an musulmi idan mun gane kafirai ba sa son mu ba sa son annabinmu ba sa son addininmu kuma suna shirye da salwantar da komai saboda su ɓata wannan annabin da addinin to mu me ya kamata mu yi ya kamata kowane tsuntsu ya koma ya kukan gidansu kowane ɗa yi gata a gidan uban shi idan ba kai gata a gidan uban ka ba gidan uban wa za ka je kai gata da haka manzan allah nan sallallahu alaihi wasallama mu rungumi 'yan kayanmu mu riƙe 'yan kayanmu da gaske mu sa himma sosai mu gane yanzu ne ma ya kamata mu rike annabi sallallahu alaihi wasallama mu riko da sunnansa tun daga zukatanmu a cikin aƙidunmu da mu'amalolinmu da ibadunmu da komi da komi mu ɗauko sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallama mu rike kamkam ba maganar maulidi bane abin ya wuce maulidi magana ce a karanta a yi aiki mu riko da sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallama a zahiri da batini a zamantakewan gidajenmu a makwabtakanmu a zamantakewanmu a wuraren aikinmu a wuraren sana'o'inmu a zamantakewanmu da shugabanninmu da ɗalibanmu da malamanmu da matayenmu da dukkan al'umma inda ka je shirin manzan Allah ta je da kafanta wurin wannan alaman kana kaunan annabi sallallahu alaihi wasallam kenan alaman cewa kai na annabi ne kuma gobe kiyama za ku zauna tare amma in dai dun abin kawai tsaya a zanga-zanga ko kuma a je facebook a rubuta wai we love muhammad eh we love muhammad alhamdulillah amma menene gaskiyar alamun soyayya kowace soyayya tana da tabbacinta tana da ƙaryanta wanda ya ce ina ƙaunanka ina son ka amma in kai gabas zai yamma in kai hagu ya dama wannan babu alaman ƙauna da soyayya ce to mu riko da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama a sarari da ɓoye ko muna mu kaɗai ko muna mu abin nan ko muna cikin al'umma sannan duk abin da za mu iya badawa mu bada domin mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallama in aka ce sai mun bada lokacin mu rika zaman karatu bayan magariba da ishari domin mu gane annabi sallallahu alaihi wasallama mu gane shiryansa to mu daure mu bada wannan lokacin ka dauka daga magariba zuwa isha'i ka salwantar da wannan lokacin saboda ka gane shiryan annabi dan annabi na kai sallallahu alaihi wa sallama amma kana nan kana wallahi mu muna son annabi amma lokacin da zaka bada ka zauna a gaya maka wane ne annabi ka ji da kunninka domin ka aiki baka da wannan lokacin ka jahilci wane ne ma annabin baka san sunayensa ba baka san sifofinsa ba baka san haƙoƙansa ba baka san aikin da Allah ya aiko shi duniya yayi ba baka san hanyoyin da zaka bi ka bashi kariya ba ina alamar soyayya ta gaskiya anan da aka in dai mu masoyin ne na gaske abin da za mu yi kenan mu taimaki da awansa kuma cikin abin da zai ƙara nuna cewa soyayyarmu da annabi ta gaskiya ce ita ce yawaita salati gare shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ka yawaita salati gare shi musamman ranar juma'a da daranta daren juma'a ita ce daren da muka wuto ɗansu yinin juma'a ga ta muna ciki to komin lalacewar musulmi kar ya gaza a yinin juma'a a ce ya yi salati ɗari ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim na kamilun majid ɗaya daga cikin riwayoyin kenan akwai riwayoyi kala kala kala ingantattu kusan riwaya guda bakwai in ka ji ana karatu aka ce aka ambato annabi ka ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko alaihi salatu wa salam ka yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai musulmin kirki inda na kirki ne babu yadda za a yi rana ta fito bai bude ta da mabudin salati ga annabi ba dan yana cin azkar na safiya da marici yamma ta yi bai kulla wannan yinin ya bude daren shi da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu yadda za a yi musulmin kirki ya wannan ka yawaita salati gare shi kuma koda kana kwanci akan gadanka ci gaba da yin masa salati Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ka koyi wannan salatin ka wanda kake a cikin tafiya wannan alama ce da ke nuni akan kauna da soyayya ta karfafa tsakankaninka da Annabi sallallahu alaihi wa sallam amma babu wannan sai dai a ta bugun kirji wallahi mu muna son Annabi wallahi mu muna son Annabi ina alaman soyayya qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اخذل من خذله وشتت شمل من هجمه وأرسل عليه دائرة السوء وخذه من حيث لا يشعر اللهم دمر كيد أعداء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وزلزل الأرض تحت قدامهم وأرسل عليهم طيرا أبابيل واجعلهم كعصف مأكول اللهم عذب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك ولا يؤمنون بوعدك وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأشهدكم أيها المسلمون وأشهد الله عز وجل أني آمنت بالله وبرسوله الذي أرسل وبرسوله الذي أرسل وبكتابه الذي أنزل وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات قوموا إلى صلاتكم